الرحيم الحمد لله ولي الصالحين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم في صورة الجماعة الآخر shekara da dubu biyu da dubu ɗaya da dubu da arba'in bayan hijira a kan wani salatu wasalam daga makka zuwa madina wanda ya daidai da bakwai ga watan ɗaya a watan biyu shekara da dubu biyu da sha tara miladiya can ba maka wakatin da ya gabata mun tsaya darasi na arba'in da na hudu za mu tsaya darasi na arba'in da biyar sannan kuma hadisi na dari biyar daidai muna da ko ubangiji maɗaukakin sarki ya mana jagoranci wajen biya wa daidai da fassara wa daidai da kuma wa ikon aiki da abin da muka Tafin da ya gabata ba ta kake da ya jira da zuri a akwai wani hadisi da yake da abin da ke wata sarrafa. Hadisi na rabi. Kari wuce da tsayin da da tsayin da shi. حديث أبو هريرة حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا عبد الملك بن عمرو قال حدثنا زهير بن محمد عن محمد بن عمرو بن حلحلة عن عباد بن يسار عن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا خلال أن أبا سعود عليه إمام فيكم المسلم منا غيره babu wani abu da zai samu musulmi na wahala a wajen wani abinci na da sai mutum da ke sarwa wala wakan ko to ka gani a rawuri sallace wannan wala wakan da ko rashin lafiya na sarwa da ke a nasar wala wakan nasar shi ne a ja'amu wahala ke shi ne wato duk abu da zai samu musulmi na wahala wala wakan ko rashin lafiya wala amin wala hudin ko wata damuwa ko ne bakin ta wala alam ko tuta ba fatan ta wala alam ko damuwa a kan wata wanda ya hu a hudin da al'amu girma a kai ce wata ya kuwa a ta kai da za ta yi wa duwa ta kurfi shi ba za ta taɓa samun mumin jiwa ko mutumi in ya kafa Allah ya an kasa yawo ba sai ta yana ya kankare masa zunubarsa dalilin waɗannan wannan abu ne sami shi ne ko na to hadisin babu da ramu sai shi ne wani na a gaba ɗari biyu da ashirin da yawa malai ce babu yuktabu ne ma miji ba ta ne a wani wa kuwa sahi babu da yake magana a kan cewa yuktabu ne ma miji za a ci gaba da rubuta mara lafiya ladan ma kana ya amalu wa huwa sahih abu da ya kasance yana aiwatarwa alhali yana da lafiya lokacin da kake da lafiya kake wani ayyuka na alkhairi to na aikin da kake na alkhairi za a gaba da su da maka a daidai ba ka gaba shine abin da mata yake faɗa amma suna kawo maka da cewa ya zanto wannan abin da mutum wato za a rubuta masa zanto sharɗi shi ne zanto har lokacin da ya fara rashin lafiya wato yana wannan abu in da ya dina misali shekarar da goma yana ciya mu da yi saura wata ɗaya rashin lafiya kawai sai dina to daga wata ɗaya sai ba rashin lafiya ba ba za a huta ba wanda ake magana shi ne wanda yake cikin yin rashin lafiya ta ne wanda shi yana yi kullum da bi'a ta shi shi ake magana yawwa حدثنا قبيصة بن عقبة قال حدثنا إذا النبي في حديث لنا عائشة البخاري أقول أعمال إلى الله أدومها هو أدوم أدومه هو من كلا mafi soyuwa aiki a gurin Allah ko kafin sarki shi ne wanda aka dawo ana yi dukkan kanta da mutum yayi wala a kalla wala a ka aka fa wani kuma wani ba mu da kafa arama wani kuma wani ba mu da kafa to ba kullun ke yi da shi kullun ke duk da cewa ba idan yayi iya yau da za a wani da yau bin kawai ya kace za a bari da yana. To shi ne yake a jazana kabisa ibn akuba kana jazana su biya kan an zama da bin wasa. An an adin kasin bin muhaimara an abdullahi bin abu a cikin nabi sallallahu alaihi wasallam ma in a hadin ya mazo. إلا كتب له مثل ما كان يعمل وهو صحيح Abdullahi da Abu Ra'a sai ke cewa na wani da su suna da yaji ma din ahadin ya rabu ba wani daya da zai rashin lafiya ba wani daya da zai rashin lafiya illa kutiba lahu ba sai ta rubuta masa mislu ma kana ya'mal gurgudan wannan kwatin abu da ya kasance yana aiwatarwa wa huwa sahihu lokacin da yake lafiya duk wanda wato yake aiwatar da wani aiki a alheri to lokacin da ya ba da cikin lafiya sai Allah ya ji a tora ba in ba ka da lafiya ba sai kai ba kar ka wanda kanka in dai kana yi kawai ka bari ka wace kullum da ba ka lafiya azumin na kula ne dan lafi wata ibada a ta sadaka da wata ta ta bari kullum ko duk rana ka za ka da duk rana da ruwa Allah ya ji ku tora ba wannan abu da ke da ya sa na wannan hadisi ne ingantacce wanda bayan malam imam ahmad ya fitar da gida abdul razak abu kan nasrata imam hakim ya inganta shi da lafazin cewa inna al-abda idza kana ala tariqatin hasana fi anna lafazin inna al-abda haqiqatan fi bawa baya cikin lissafi idza kana ala tariqatin hasana ina ka wata hanya kyakkyawa ina ibadatu ne ibada thumma fariza sannan sai rashin lafiya قيل للملك للملك الموكل به الموكل به ياتي ملائكه ديك فلان اكتب له مثل عمله اذا كان سليما اكتب له عمله وتكرر دام غير aikin da مثل عمله غير aikin da yake اذا كان سليما wato idan an saki idan an saki abin da da an kyale shi daga rashin lafiya wani irin aiki yake yi da to shi za a cigaba dora su hatta wato dalle ko au kwafe har sai na take shi a cigaba da rubuta mar sai an take shi da wani aiki yake dora mar to ka jar rubuta mar har sai mun take shi daga rashin lafiya mun kyale shi au kwafe ko kuma a manta kawai wata kila daga nan fara zuwa ne to har zuwa lokacin da zai zo ko dai ya warke ya dora shi ba da ko kuma wato a ɗauki ransa da wannan lokacin to Allah ya ce annaba ne da zai zan shi la'a kar rubuta wa mutum mutum dai yana kan aiki a tsaye ana kuwa ko sai ka ba kuwa ba lokacin da ya yawa ga wanda suke zo ana sai kan kan da ke da kuwa hadisi na ɗari biyar da ɗaya حدثنا عائشة حدثنا سعيد بن زيد قال حدثنا سنان أبو ربيعة سنان أبو ربيعة نعم قال حدثنا أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي في مال مسلم ابتلاه الله في جسده ba wani musulmi da ana jin jarari da cikin jikinsa ba wani musulmi da ana jin jarari da cikin jikinsa illa kuti wa lahu ma kana ya'mal istihadi a cikin an rubuta masa irin aikin da ya kasance yana yi istihadi lokacin da yake da lafiya ma gane malizan mutukar ya kasance mara lafiya ne bai na abawu da Allah ya bashi lafiya a rahu ba da yake ina ganin cewa yi arzanahu to shi ne wanda yake fassara a kan wannan arzanahu shi ne Allah ya kusa sarki yake wato ya kyauta sarki ko kuma arzanahu to da ya yi wannan rashin lafiya sai koma kuma ku yana ayyukan da suka gudanar da alayi domin ya sa kan kare jirbansa. shine a talauci a za a tsaki daga al'asar ne al'asar kuma wato zuma kenan amma wato ruwa domin an taɓa cewa an tambayi annaba ne da ta samu a wata ruwa ya rasu da na wa ma asalu mene ne asalu din sai ya ce wato ya tauna ko amalan salihan bai ne dai mauki daga rashin lafiya kuma sai a ga ya koma yana tabin Allah kafin mutuwarsa duk wani shirme da yake ziyarira kuma yanzu ya tura ko da ya yake gana shi ne akalau sai Allah ya tsaftace shi ya zaka tsaki ya kyauta da shi tunda an gaggare shi rubai to ya tashi kuma sai dora kan ayyuka da aka yi to haka Allah ya fassara a wata ruwaya hatta yanzu an wato man haula har sai dole suke jefa su sun gamsu cewa wani fa kafin ya mutu sai da ya zama mutum ciki ana samu ko za ku da yawa wani za a ce ya gama duka ya ba ka bin yanzu ya yi wata rashin lafiya ya warke ya rasu kuma sai daga nan ya mutu shi ne asali ya Allah ya kyautata mutum ya za a aiki ya kyautata shi wata wato fasara kuma da ke al'asirin shi ne ingo tsara ma'akudun bin al'asar wato kyakkyawan yahu sai ga kowa yana cewa wani ya zama mutumin ki ya zama mutumin ki yawwa Allah ya azurta shi da kyakkyawar cikawa ko kuma yana da yin ayyuka da suka yi domin akwai wata ruwaya daban annabi yana cewa la arada Allah bi abdin khayran atalahu fil nas aikin yawan sana'a gobe idan Allah ya zo mutum da alkhairi sai kyautata shi a cikin mutane da sai ya yi ya ma ya da su ya koma yana aiki alkhairi ga da hawa ta babban shi ba kuma ba zai kuma ba zai ga Allah ya daura wannan shi ne atalahu wa in qabadahu wato idan ana madaukakin sarki ya karɓi ran da kuwa gudira da rufi Allah ya gafarta masa domin an karkari ai kamar da ya yi aikin hajji ya tafi aikin hajji cewa ya man hajja falan yarku wa lam yarku da za aka yau da wani da ummuhu duk wanda ya aikin hajji bai ba su karfi ba bai yi ba ta ba bai rage mutunci ba annabi ya ce zai dawo kamar ranar da ma ya ta zafi ka ga me ake nufi wai da zuri ai kan kai zurwar to daga nan kuma Allah ya ce mutum sai ga ya tura inda a ce bayan na wata ne ya ko ha da ma sai ga Allah ya saura sai ana kyautu ta masa da cewa wannan zai ga mulan Allah ta alin tsari don ka'idar ba amma mun tabbata mawazinu wa amma mun tabbata mawazinu shar'i na'am to shi ne yake gaya mana ne ke cewa bayan bukari ba a mu ya zauka a cikin da zai zara uku shafi na dari da arba'in da sabo imam ba a a cikin muskilin al'ada mutum da shi na kuki ma ya fi mai gida akwai ruwaya da wanda take cewa idan da Allah da abdan muslim bi bala'i idan Allah ya jarrabawa musulmi da wata jarrabawa bala'i da ba jarrabawa shi ne bala'i to shi ne kutiba da musa ne a amali lafi ta ne amali sai a rubuta masa kyawawan ayyukan su je kasance yana yi to sai ce bai yin jafa'u fi jasadi qala Allah ta'ala wato idan wato Allah ya warkar da shi daga wannan rashin lafiyar tasa sai Allah madaukakin sarki ya ce da silu wa dajiru wanke shi kuma ku tsaftace shi wa in qabadahu ghufira lahu wato wa rahimahu ko kuma wato bi a ce gasalahu wa wa taharahu idan Allah madaukakin sarki ya warkar da shi ya wanke shi kuma ya tsabtace shi idan kwaran sa ya karba sai ya gafarta masa zunubar da kuma ya masa rahama to wannan yana da fa'ida sosai a saba da ayyuka na alkhairi hadisi ne hasan bin sunan shi ma wannan hadisin da muka biya حدثنا ابو زغان حدثنا عمر بن سلمة عن سنان عن انس عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله انا جاء ويشتم روايه ارثا وزاد في قال قال يجي فان جفاه عسله idan Allah ya warkar da shi sai kyauta ta bayan a ga yana ayyuka a kai a ce wa da kafin rasuwar sa yana ta iri da shaya amma kafin rasuwar sa yi mutu ya koma yau Allah zai ga yana ayyuka na kwarai kuma ba shi ba wani Allah ya rasuwar sa bi ko wannan wata kila sai da doguwar rashin lafiya sannan Allah ya karɓi rayu rayuwarsa kuma shi da ya mutu lakin wanda ya kira حدثنا طلق بن حبيب قال حدثنا اياس بن ابي تميمه عن عقاب بن ابي رباح قلنا باب عن النوم فديه ابايا تاتي babban ɗalibin wato abu huraira ce da ibnu abbas abdullahi abbas da abdullahi umar wato yana da kamar rashin lafiya yawanci gidansa ɗaya a manne shi sannan kuma kamar ka ce kira san paralyze dan kana kan da zuba da zero a nan zuba da zaka in a Najeriya yake Brazil amma babban malami idan ya zo ya tsaya a cikin Ka'aba idan ya tsaya a Ka'aba gaba da kewaye shi ake neman fasawa yana cikin fuka a ba. a tawashi masu tsohon ilimin idan mutum ya zama kaba ya gurin abu na yana neman karatu sai ke daga ina kai in ka ce daga maka kake yace ga Abdullah ga ibnu abi rawa kan me za ka zo na kai sun kan fi cewa malami ne to saboda haka Allah ya masa baiwa an abi wa ya rakana ya ake hurma kuma mun ji ko zazzabi ya zo a ga ba mu ce da bace da cewa zai zo ba a zazzabi ya zo ila nabi sallallahu alaihi wasallam ya zo gurin annabi alaihi salatu wasallam zazzabi da kan ummu min da da muka biya da tin da ya wuce al-humma ko ummu min da kuma bin ce ma al-humma yana da zazzabi ummu min da ba zazzabi bakani ce ta ce wannan kaga larabcin yau da gobe alhumma ke na ko amma ko min da yawanci in kai mutum ya faɗa to yana da yana da hadisi ya biyo yau ta zazzabi ya je gurin annabi alaihi salatu wassalam bakani kaga larabci zazzabi mata ce amma ko a wata ya zazzabi na mutum ko siba a tura siba na mutum فقال سيدي يبعثني إلى آثار آثار آثار أبي متى آثار أهلك عندك فسورة سورة كذا أبقي عليك وأن لك حدود أتم واتو إن جلنت إلى آثار أهلك عندك سورة سورة كذا أبقي وأن لك حدود daga al'asara su ne fifi tawa fifi ko asara ko to fifi ba ma aka ila na asara sai an gani ne ki kai da zabi ko ke da zabi ki ta wani zuwa ga wakalan madina a kansa ko sai an zama cewa ya daure hijirarsu da kuntu min al-ansa ko ba dai hijira ba da ana zamu zama cikin mutanen madina to ne ki ke kawai to an ce wanda ya fito a mutanen sa sai ke ta tafi gurin mutanen madina shi da zamu ya tabbatar ba zai kasa ba guda su aka fito saboda haka wato fa ba haka ila al-anzari fa bakiyat alayhim sittata ayyamin wa layali illa kawai sai gaba ɗaya mutum da aka rika zazzabi kwana shida da dare bakwai wanda wato yini da dare na kwana shida sai kowa ka taɓa zazzabi ya ce hannu wani zazzabi saboda nan aka yi wata umarni da kowa nan aka yi wata umarni ya ce kawai ya tafi wannan wurin gaba ɗaya kowa madina yana zazzabi annoba ke bakke da zani ga alai haka ne sanin da gare azumi ya tuka duk rai dole an ci an yi shi gaba ɗaya zau da haka sai ce ba ta wuce gida ne sai aka je rika mun gida gida bakke kauni dai suka yi mun suka kai mun kuka فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يدخل دارا دارا sai annabi ya rika shiga gida gida wa baitan baitan daki daki yad'unahum bil afiya yana musu addu'a Allah ya ba ku lafiya Allah ya ba ku lafiya din da yayi sai addu'a ki Allah ya ba ku lafiya walamma raja'a yayin da ya fito ya biyo tadi atu mar'atun minhu sai wata mata daga cikin su ta biyo shi fakan sai ce wannan bi ba ta da hafsa na rage da wanda ya aiko ka da gaskiya inni la min al-asar ni ma ina cikin mutanen Madina wa inna ali la min al-asar ba ma ni ba kai mahaifina ma dan Madina ne ba ma ni ba fad'u la ali ka kama an tsallake ta ana zamani da ba duniyar Madina ba kace kai mun addu'a kama da auta lil asar ka bai take mutanen Madina ni ma kai mu domin ka cikin kana da ne ke ma shi in kin ga ba idan har kin ga dama ko kuma abin da kika ga dama in ki ki da Abdullah al-Mu'adi in kin ga dama to roki Allah maka wuce sarki ya baki lafiya wani kin ki tabbatu wa lakin janna in kuma kin ga dama ki hakuri da lakin lafiya Allah zai baki aljanna dalilin da zabun nan wa alaikum kana ji take bal bari wannan magana asbir aqul zai ولا يجعل الجنة قرارا ba zan ba a janna ta cikin hatsari ba wato shi ne probability domin jihohi ba da tabbas akwai a janna ko ba mu shi ne kanana ba zan ba a janna ta cikin hatsari ba ga tabbas shi ne take wala an aja an janna ta kadar a ba zan ba a janna ta wato ta zama cikin haɗari ba tana wannan probability sau da haka wannan shi ne kaga abin da wato mana ya kawo mana a wannan akwai ruwaya da ta zo kuma daban wanda take nuna cewa a gaba ne salatu wasalam ke umarce su tafi mutane gurin mutanen kuma gurin mutanen kuma su ma kuma irin hakan ta faru da su na masu salatu wasalam a lokacin da ta tafi da su a hadisin gadi da abdullahi imam ahmad ya kawo a musulun nasa da imam naki a cikin kitabun jalali cewa ya fi da abdullahi shi zazzabi ne shi gurin annabi alaihi salatu wasalam sai ne mu izini zai shigo gurin a sawa ne da dogara ya da bai ce waye ne kana sai da zaman da yake an ba mu bin da ni da mu bin da ko me tinye nama da soke kuma ruwa da shi ko tilin bikin mutane da zai ci kira da mutum ya yi mawuri daga ya da ruwa dai da yi uku da soke ruwa wani wani abu ne tsanani har da jini idan ya tsanani wa ya taba kwakwalwa Allah yake rubuci bakala a tarihin ila ne kuma shi ba ta tafi gurin mutanen kuma ba annabi ya ce ki tafi gurin mutanen kuma ba zan za ki duwa kana na take turan kana ba a fi kace kawai ki ji da zuwa gaba sai ta kama mutanen kuma an san kuwa inna annaba ne da sallallahu alaihi wasallam ya tafi gurin mutanen inda Allah ya fi kace ne bi kawai kafir inna la yuhibbu al-dawabi wa yuhibbu yawa to shi ne yake cewa sai dai ta kama su gaba daya irin dukkan da biye musu tsanani iska ta duka kawo annabi alaihi salatu wasalam kuka akan cewa da zafin da ya rike suna tarajin lafiya kowa kwace ba dai ba mutuwa ba amma kowa ne na jiki sai annabi ya ce in ji tun da abdullah idan kun so na ku ta Allah ya yi wa in ji tun ka da lakum sarawwa in kuma kun ga dama ku bar zazzabin ya zauna sai a karkake ku daga zazzabin ku gaba daya Adi ce ke bar ta goro ta goro a a bace kanka ne ma da zazzabin ya zanto sarki ne a gare ni wannan labarin imamu hadisi wanda kuma muka ma'akiri ce da yi ne akan karfin imamu muslim sai wato bukari da muslim ba su suke sai ba amma imam zahiri shi ma ya inganta hadisi da ya ya cikin tarki suna saboda haka zazzabi idan ya zo ko ya ka babu kankanar zunubi ake da shi kamar yadda za mu ji a jikin da ana ana ibn abi raba an abi hurairah radiyallahu anhu qal kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ma min maradin yusibu ta mu karanta ba إيه؟ ولا أجعل الجنة خشبة مقارسة كيف تعيش من المرض يعني وأنا لا أنا أبي هريرة قال ما من مرض يصيبني باب وجرة لا في أدراك تعليم جاء أبو هريرة أو رواية ما من وجعي باب وجعي الذي تعليم أحب إلي من الحمى ما في ذريوة غير مجيئة الزلزال abu da ya ce duk rashin lafiyar da ake yi ya fitar da zai mai ba mu ji da jikin ya ce ne ana haka da kuma fi kullum audun zini domin wani zan da ko da gaba yake kama dukkan abubuwan ka ɗari uku da jikin ko ina da yake haka ne abin da bai ci a ƙara rabu wa ko kullum wa inna la azza wa jalla yu'ti kullu udwin qisṭahu min ajli ubangiji da girma da ruwaya yana ba wa kowane gaba rabar da na yana kowace gaba kowace gaba da kake gani dari kuma da cikin nan ta ba na ce kawai idan mutum wata gaba ce wanda ba za ta hana da wasi sai ya barka daga wasi ne suna ba a ce ya kurje a guri kaza a ce ya ya yi kaza a guri kaza labarin wannan amma ko ko karkare da ciwon hakuri da annabi ya bayar da misali da su musamman karkare ai kaga ai haka da kuke na tsawa ko idan ku shiga za a fata baki gaba ɗaya da da alai wato sayar da sani da sahi da kuma umma gaba ɗaya da jiya amma saboda ba ta ji da zazzabi to saboda haka wannan shi ne wannan hadisin wato shi ne da nida ko wadana yana so Allah ya tura masa zazzabi saboda kowace gaba Allah ya ba ta ladanta manya ce za mu zo gaba ku ji wai duk mutum mutum bai ma yace in ya fara da lafiya sai da kamar na su haka suke mu kuma rashi muke a kare da wai muna abi amma da sai muna abi sai ba ya fitar a musallar na yawwa ba wani ya yi wa mu bukari kawai حدثنا محمد بن يوسف قال حديث من قال حدثنا سفيان عن الأعمش سليمان بن مشرف عن أبي وائل عن أبي نحيلة ko kuma abi nuhaila duka ana faɗa nuhaila ko nuhaila kila da hudu da umma aka ce shi ka roki Allah kana ji ta Allahumma usmina al-marad yawm bi karihi rakatar rajul lafiya wala ta usmina al-hajir amma kada ka rike mun da ne rajul lafiya ji a rage masa da amma kada a rike lafiya yadda idan na kuɗi ya kai 80 za a ba shi na da kaza to haka yake to a rage mai da koma bai amma da da gina wannan ai addu'a ce wakila da wudu aka ce ni kai addu'a ko da aka kuma cewa ya addu'a maka da ce Allahumma ja'alni min al-muqarrabin Allah ta sanya ni cikin makudantanka cikin makudantanka wa ja'al ummi min al-hurri ka ji addu'a ka sanya mahaifiyata da yin hurri da saboda ana ta cewa addu'a in ta so addu'a mara lafiya ana ka Allah zai karba domin kankara zulmin sai wanda yake bayar da zunubi kuma Allah yana karba addu'a sai daga cikin garin da yake ga Allah ya masa addu'a kenan kai bayar bayar da zunubi idan an saka ga mutum zai abu zai ce ya wanda yake so ta ta to baya ba wai mazumi bane yana nisantar sabo sai shi da Allah ya saba addu'a shine dalili ne da barci kake saboda bakin sa shi za ka ce wanda yake biyo Qur'ani kullum yake yawan karatun hadisi a nawa ne da su sala to kake yayi bakin sa Allah kake yayi bakin sa ko magana da kake ta ne bila biyo har malamin ta ce kire ki ta dile da yake sa ke nan mutum ya ba su sahaba ya zama mujabu da'a mustajabu da'a idan yayi addu'a Allah ya amsa ya zama bakin sa kullum alheri yake ba to kake yayi nema ba su zai kama bayan bukari da sa'i ya fitar imamu tabarani ma ya fitar da wannan hadisin yawwa sannan kuma wasu malamai ta suka yi ai abu yi ruhaina din na yaƙi ya kan tabbini da kibiya sai zan tuba kiri ta ba to abin yana damun da kun ga tunda su ba da irin su ci gaba ne da za su a sauriya da kuri sai na kuma kadi da aka musu rauni aka aka rubuta ana ta ba kai an yi rojoji ta nuna nuna na fitowa ta gurin inda ya kire ka ga ba za ku da ko to mafiya wani a nan lokaci ko annaba ne da aka tsara da aka yi ba rauni jini na ta zuba na nan ta babba ji ba da sai ga abin yayi wa ta kafa ta samu kafa ta kona to kada ji ba ta rika saba a gurin ya tsaya a kan yanzu ne hana da abin da za ta jini da tsaya to ta yake cewa da ji ka zare wannan kibiyar ma da ta shiga ta cinka sai yake cewa na kuma kuma da wajen Allah ka wato wato a ka rage mun rakatin da nake yi wadatan kuma da hadis amma kada ka rage mun ladan to sai yake cewa shi ma na hadisi ne da yi wa islam ya yi kai hadisi na ɗari biyar da biyar حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عمران بن مسلم ابي بكر قال حدثني عطاء بن ابي رباح قال قال لي ابن عباس ابن عباس ياتيني الا املك امراه من اهل الجنه كم بنا بنا ما وتمعنا اذا متنا الجنه wata mai wa Allah sunan da su a yasin asaliya amma ba wasu duwar ba ne kabila ba ruwa ta fashi asali bai wa ce sai yanda suhaira bin ayi suhaira bin asaliya shine sunanta mutuniyar habasha ce bakar fata ana ce mata ummu zuba ummu zuba ita take wa ranar gari da kiko eh a tuna ba da ku mai wa ranar gari da kiko kiko ita ce ba ma ki tafi khadija yana wa ranar gari da kiko to ayyaratu ummu zuba بالذات أم الزفة سعرت المسألية وتولي راوي كأن أقول لك يهوى فزيد كان عمران بن من رمي أبو أنا الوقت يهوى قلت بلى إن سبان من يا أبو أنا في هذه المرأة السوداء وتما تتبكي قلوبها وقالت أين أدرك أدرك النبي صلى الله عليه وسلم فقال لا يقول أنا واحد ثلاثة وسلام تسيني وسلام يا ما يجرى لأن عليك فرماديا أنت تأتي رجل الله في أكتفى فأقوى لي فرماديا لي بيرو الله أنت تعيرا وإياك كتبا ما فتنا تأنا إن تجرم في سريب النبي لا فأقوى في نفسي الآية سريب فدعوا الله عليك روبا من الله بالكفاية والعافية وتروى لافيا wato in samu lafiya a cikin cikin jikina bai wa Allah saboda haka sai kai wa annabi alaihi salatu wassalam wannan cewa ya roƙa masa Allah kada dai da yin shi sabar bai wa Allah cikin ga dama ki hakuri in kin ga dama ki hakuri in kina so kin ga dama ki hakuri ولكن الجنة الجنة لا تتبدأ بري وإن كنت دعوت الله أن يعافي إن كما كنا سوبر وكان لا يبات لا يجب وكان في نجي أخبر لكي يكبر أقول له لا تبعد يتبع ولا تجعل جنتها أثرك لكي أقول له كان تجي إياك تشبه في يما كان لا بابا إلا يمتري مثلا تأتي لا يمتري wata ruwa ya zuwa ya aqabu an ta zuwa aure ina jin tsoron alƙawra da ta rika fitowa idan na tare dan akwai ruwa da ta nuna da ta ba da jin lafiya zuwa take da gudu ta rungume rigar ta aba to da shi ta ji wurka ta ita ce tare shi ta rungume rigar ta aba tana kuka in ya abin ya motsa ta tana bangura abin da take yi to ita ce ina so ka roƙa mun Allah ne da dare bada ala sai annabi ya mata addu'a ta ci gaba da rashin lafiya ta amma ta ji da dare ita ta ji da wuce na ta ji biyu muka ce a ajiyar da wajen ruwa da janna ba kuka ɗaya wani ya aljanna a ana fitar da ne saboda a aiki ke su hadisa abdurrahman an hau a ƙarfi bin zai da yi da zan amuri ko da yi da zai na goma kaga duk sun yi ruwaya saboda annabi ya faɗa a lokaci guda shi za ki ce mutane ajira al-mubashshiru da hijja saboda kadan cewa ga baba ta ka ta bin ne na na Fatima na na Khadija na na Aisha da ire da su da wanda ya go masallacin na Allah ba shi ma mun biya to irin wayannan sai dai ku kamar yadda ko sai ya kawo a cikin al-aqidah al-wasitiyya ya ka kawo za ka ga irin wannan gurin da yawa lokacin da ya zo yana bayani a kan sahabbai sau da haka wannan shi ne to sai yake cewa kaga wannan bayan bayan imamul bukhari a nan in ka koma bukhari na abdul razzaq da imamul nasa'i da muslim duk sun rawaito wannan ruwaya حدثنا محمد بن سلام قال حدثنا مثل الشعب عن ابن جريج قال اخبرني على انه راى ام زفا هو الكنية سعيرة الأسدية يا أم زفا تلك المرأة وتم طويلة سوداء دوكوا بقى على سلم كعبة akan tsari ka kusan da a yayiya sai suke wani fadar su kuwa ke kama sai suke yi kofar shiga kama a sama a kai domin za a shiga yi a tsari shi ne masu tsayar tsayar ke sun ko tsayar tsayar ke zuwa hau ai na eh na ka ji ta a daga ta kuma in za ku mazo ta sama a cikin ba ta kasa ba da aka zo musulunci ya zo ne aka rusa wannan tsarin nan shi ra ka koma da dubu da ta yi har suka yi manyan baki ana iya buɗe musu shi to shi ne wannan ala sunan da ka kane ya barin ya abdullahi bin abi mulaika an da qasim akbaru abdullahi bin abi mulaika ya zanta da ni cewa qasim ya ba ya zanta da shi ko ya ba shi labari an da an yadda akbara kama da na ya ce ta ba shi labari annan nabi sallallahu alaihi wasallam kana ya kuru wa nabi ya kana dina cewa ma asabul mu'minu min shawkati ba wani abu da ya samu mu'mini na daya dukar daya kama fauka da abin da yake sama da kaya duk abin da ya same su ba ruwa kafara su kafara Allah ya alƙare shi ne Abdullahi dan Masud da yake magabata mutum ne zai tafiya ana cikin tafiyar da yake tafiya sai ya zauna sai wa Allah rubiya Allah na gode ma ko yayi tafiya saboda haka sai ya bari ne Mani ya fita a cikin musallar. daga Abdullahi na Abbas. A ruwayar Abdullahi na Abbas ana wuri ga muratan min ahalin janna wata ruwaya da ba. Shin ba na zura ma matar matar matar da take daga cikin mata a janna ba. Sai nuna maka yake yake to kaga ta da motar ta kan tsarin da kake ganowa. Ta yan janna ce annabi ya faɗa. na ruwaya ta gaba shine hadisi na ɗari biyar da bakwai حدثنا بكر قال حدثنا عبد الله قال حدثنا عبيد الله ابن عبد الرحمن بن عبد الله بن موي ابن عبد الله بن موي تزيد سوى قال حدثني عبدي وقف على رجلته عبيد الله بن عبد الله بن موي قال إني سمعت أبا هريرة يقول ماذا أبو هريرة إلى سوى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يشاق شوكة في الدنيا با wani musulmi da za a soke shi da wata haya a duniya kan ya haka tibu a yin mulanin a gurin Allah illa kusa bi hadin sadaya wa yawan kiyama a cikin an tauye masa an rage masa wato zunuban da dalilin wannan kai da ta soke illa kusa bi hadin sadaya yawan kiyama wace sai an tauye masa wato zirbar da ranar kiyama dalilin wannan na ka kace wannan ba a kusai shi ne dalilin kiyama dacewa a shi ne daga aka samu suna a zama kaji ba a lalisa abin dacewa ko yawa almikan almikan almakai na faɗa abin da ka ji ai ba hauki kan zuwa annabi kan su ce ki almaka shi ba dai ba shi da wani zura saboda sai almaka na bayan bukari babu amma ya fitar haka shi ma ta hawo a cikin mushkilar lafiya wannan ruwaya مالك حدثنا عمر قال حدثنا ابي قال حدثنا العاقل قال حدثنا ابو سفيان an jabir amma ba wanda Abu Sufyan din da kuka sani ba wannan shi wato wani ne daban wanda aka ce makocin jabir ne a Makka ya zauna kusa da jabir tsawon wata shida ya yi makwabta kaji dan Ibn al-Madini yana cewa wani taba jin hadisin daban ba shi sai guda hudu ba kawai eh malaman sun yi maganganu a kansa amma Ahmad ya yi ruwa da gari ta ko wannan mai tsauri ne a harkar karɓa a ji ta ko Suleiman bin Suleiman bin Kana shi ta rawa hadisin ma ya ka ta da matsala to shi ne ke cewa an ja da kana sabitin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam ya ku na ji annabi kira da yanzu Allah tabbata gare shi yana cewa ma min mu'min wala mu'mina ba wani mu'mini ko mu'mina mu'mini na mutu ko mace wala muslimin wala muslima ko musulmi na mutu ko mace ya murabu marasa da zai rashin lafiya wata rashin lafiya illa fassalnahu bihi anhu min khataya ba shi sai Allah ba sauki sarki ya tauni masa wato girman ba ku bin sai ko ya ke kara biyar goma yana rage lafiya goma wallahi wato abubuwa ne da aka yi kunki idan ɗani da kai ko Allah ne ke so ya rage kai ruwa kawai biyo wani irin lada za ka samu idan kuma iyaye ne shi ma kawai kuma su zuwa a tattaka da daraja domin dalilin wannan rashin lafiyar iyaye mahaifi ko mahaifiya dalilin da za ta ta gaba kawai Allah yana so ne an zama lada ku shi zai yi kuwa dan wani ba ya ta wani kuma ya rika ba da cikin cewa to ga wani duk duniya da mu kadai ne kaza kaza kaza ba ma Allah ne zai azaba lalanka domin wannan dalilin za ka je ka kayan kayan kayan kasi misali kayan sadaka jariya ka gina masallaci ka gina makaranta kayan dauki nauyin waɗansu masu da'awa kayan kaza kayan kaza duk wasu abubuwa da su saka da zai kayan amma da ka yi a biya wa Allah ya nuna wa cewa kula da kai da ma'aikata shine babban abu da yasa Allah ya nuna wanda sun ba ana ya karba ma sai ga sun biyo baya wannan shi ne uwa uwa to sau da haka hanya ce da ana maka kusin sarki yake ta ga daraja ko ne mu muna yau ba da misali da annabi ayi annabi ayi ba da minimum shekaru da wani yake cewa yana da lafiya da rutiniya sha bakwai yana rashin lafiya da kanka yace anni madani ya zo wa ga harwa ya wa ki din ne da lafiya da kake ba ka domin bin ya da iyali ko din yake amfani da ke iyali amma rana ɗaya Allah ya yi wa wannan addu'a da Allah yake fatta da na da maka kefna ma bihi bin gore muka auta addu'a da muka yaye masa abin da yake da mu da cuta ko hafya da adamu wane mutum Allah ya ce muka baki dawo da iyalai ƴaƴan da suka mutu muka yi baki da mai yanzu kuma haihu wani sannan dukiya da yanzu aka linka ba haka Allah ya yi ni kawai ke ji addu'a Allah ya jallabe ka da abin da za ka iya abin da ba za ka iya ba Allah ya iya ba amma jarraba ne Allah ya jallabe ka da abin da za ka iya alaikum assalam da cikin ruwa a cikin jiron sun ba da dubi sai da a kusan kawo wannan a dacewa wato kai kara akwai da ke ku kaga inda aka kawo martaba ce guda biyu martaba ta farko shi ne waɗanda ana masa hukumin sarki zai janyo su cikin su ya kusan shi ne wanda suna nufin lafiya wata kwata ma duniya ce Allah ya yi kawai su ne masu martaba ta farko su ba za su nemi magani ba kuma ba da su mulmula ba martaba ta biyu shi wanda ba shi da lafiya zai nemi magani amma zai yi hakuri cewa Allah masa hukumin sarki ya ba shi lafiyar rashin lafiya ce su ne masu martaba ta biyu masu martaba ta uku ko wanda ba a so su ne wanda za su yi taraki su je su fita daga hanyar Allah neman magani baya nuna ba za a baka lafiya sai dai ran da ka warke kuma ka taɓe da ladar wata gidan na baka sha magani wasu yi rashin lafiyar ya kai ba kwana biyar amma kyan magani yanzu zai janyo Allah ya sauke sarki da kaddara wanda ya warkar da kai a kwana biyu ko ku to shi kenan ka taɓe da ladar da a kwana biyu akwai rashin lafiyar da su kansu likitoci suna cewa haka na wani gonas ne yana magana kan cewa abin mara in ka ba rashin lafiyar mara in baka sha magani ba akwai lafiyar da take za ka dina haka suka ce ko da yadda za su ce sai dai za ka ji ko sai suka ce kamar za ka ne haka zuwa da ke zaɓe in ta ta haɗu to ta gama in da rufi kawai ke kai haka idan kuma ba ka so da ta fara tana fitowa ta rufe ta ba ka yi ta ka kaddara hanyar cikin yau na da mutane to shi ne a wannan to sai ke cewa ina muke babu har ya kuna zaune da bari suke ni wani to shin babu na ɗari biyu da ashirin da tara shin faɗin mutum cewa idan mutum ya ce ina rashin lafiya ba ni da lafiya kaza na damu na faɗin wannan kalmar shikaya kai kukan kai karan Allah ne mutum ya ce ba da lafiya faɗin wannan kalmar kai karan Allah ne تزيد حدثنا زكريا قال حدثنا أبو أسامة قال كتبت أنا وعبد الله بن الزبير نعم عن هجاب عن أبيه قال كتبت أنا وأنا أو عبد الله بن الزبير يتنين عبد الله بن الزبير من جدا على أسماء قلنا على أسماء mun shiga wato gurin na asma'u wanda ake cewa abin da zai sa mu gane wannan sosai shi waye ke cewa sun shiga gurin na asma'u shi da Abdullahi da Zuwai wane ne eh to shi ne wato dan uwansa kenan shi ne a Urwa ibn Zubair wannan Abdullahi ibn Zubair shi aka fara haifa a Madina ko shekara ta biyu lokacin da annabi ya wuce a shekara ta takwas abun mamaki da shi da kansa baban da ya tura shi ki je kai wa annabi mu baya ya zo ki shi ki mu baya annabi ya mamaki ya mu amma da kullum manya sai yana karamin yaro annabi ya yi masa mu baya ya masa tabba to Abdullahi ibn Zubair ya zo mu gaske ne dan ta ake wurin uwar da wannan mahaifiyar da bata da wasa amma kuma ya zama wa ciki kuma yadda za mu ce ta shekara ɗari da wani abu ta mu yadda sosai sannan ya ke mu kurwa ta da shekara ashirin da bakwai sai ɗan uwan nasa ba ya girme shi da shekara ashirin da bakwai shi kuma sai gwanin zubai wata rana sun abin da da sauko muku kaɗan ba za ku sauko da yawa ba. Urwa ibn Zubair da shi da Abdullahi dan Zubair lokacin da annaba alaihi salatu wassalam bayan ya bar duniya khalifa da farko sai na Abubakar na biyu Umar na uku Usman na hudu waye ya na biya yi ya ci na ban ji ba alhassan Umar bin Abdulaziz Al-Hassan ibn Ali ko shi ne watanni shida daga nan abubuwa da suke sabani ke ba wa Muawiya ibn Abi Sufyan radiyallahu anhu saboda haka bayan ya baki yana zuwa da zai rasu kuma sai wasiya sai ba wannan sai ya ci to wannan abin ke fara kawo hadisi hadisi na farko ne da za ka kawo domin a lokacin akwai sahabbai dan me yasa dalilin nan ba ga ba ta ci to da ko abin da ya kawo hadisi cewa dan me yasa akwai furfujin sahabbai za a ba wa kai akwai Hussein yana nan da Abdullahi ɗan uwar yana nan a nan hukunci da kyau wato iya waɗannan kawai sun ci ya nuna cewa ya kamata a gane cewa sun kuwa sun ku da ji da shaidanta. Saboda haka shi zamto a daidai wannan gabar sai kawai Abdullahi sai ya fara mu ake kiransa Abdullahi ɗan Zubair yana basira kawai sai mutane suke sallah su neman mu baya. ya ta masa ruwaya ba za ta yi gari ko kina zai da aka yi wa Abdullahi ta zuwa yin ruwaya a cewa shi aka yi zai zama gari ba duk duniya a lokacin ban da soja kaɗai ne suke ba su can ba domin shi ya ji ya aika wa Abdullahi ta zuwa yin ruwaya a yake ba zan ma wurin ba ka to duk duniya kowa ya mun kowa a daidai wannan gabar ana daina yi ba a lokaci wani ana ya ɗaura yi ba ya fi su kawai yana bugu a kuma a mani shi wani marwa in gidan marwa shi wani haka kowace sai ya to shi ne mai zahajar ibn yusuf al-qadari shi ma ya yi yadda zai abdullahi bin zubair shi ma ba tari bane saboda haka sai ya tura masa ya tura masa zina na zahajar su je da haka za ka kewaye garin wannan shi ne kawai nan gaba da ke son kawo mu aka kewaye garin ya cewa lallai ya zo ta gaba da lafiya kake ji sai ya shiga gurin mahaifiyarsa sai ya kira ɗan uwansa ya ce zo mu je gurin mu domin baya so ta shiga damuwa to shine a nan lokacin ya shigo yana zuwa to shine wannan hadisin baraku قبل قتل عبد الله بن عشر ليالي ya shiga gurin ne kabo a kashe a filayen da zuwa da kwana goma ko ji ba wa asma wani abu lokacin asma ba ta da lafiya tana da lafiya fa kai da abdullah sai abdullahi dan zuwa yake da ita wata jiji ne ya ji kin nan ya kuma kada ko ji an take to ko kiyo kun ga ba an da yi duk ka ba ka da lafiya ka ce ko kiyo ba ne suke ba akwai jirgin lafiya amma da sauki amma ba a so ku ce ba sauki kiwon arziki a wannan ba daidai ba amma faɗin cewa kaza na damun ka ba kai kuka Allah ba ne domin annabi ya ce wara sa ko annabi ya ce annabi ya kama kansa lokacin da ya zo rasuwa yake kansa to maram kana yake ya umar ni bil maut ni din da yake gani ina gaban da mutuwa ne domin ya san an kewaye garin gaba ɗaya ya san cewa zai wahala ya fita sai ce da ita ne girmo ina gaba da ni ma ba ba zan kai ko da kake da dai shine ne girmo to magana ce take da Allah ka take girmo ki wata kila ne kai kake so na mutuni bari zalika ya tamanna wa ita kake burin mutuwa ni kake so na mutuwa sai fala tab'a kada kai haka ba wallahi la rabbi la Allah ma sai an abuda hatta ya ji ala ahad da rabbi sai na rabbi da Allah ba na so na mutu har sai ɗaya da daga cikin yabbanka guda biyu ya zo shine wato autu tana ba a kasi buka ga kina yabban guda biyu shine za a fassara ce ai mutum ya fito ta san yaki za a in mutum ya mutu yaki abu biyu ne a cikin biyu na akwai na uku in man nasru aw shahada to shine ahadu tarabaika inna lillahi wa inna mun zo karshe sai mu akura sati mai zuwa sai sai mu sati da hamsin da uku abubuwan da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan wannan ma za su yi akura za mu yi sati mai zuwa mu fara ta kafu insha Allah muna roƙon ubangiji da sunansa kyawawa da sauƙin sa maɗaukaka Allah ya biya kowa bukatun sa na alkhairi Allah maɗaukakin sarki ya dace da mu akwai wani bawan Allah malam Isa na ganki ya zo na baya satin da ya wuce mun kawo Adam na rashin lafiya ko to sai matsa a rubuta ya bi ni ma har majalisi can gandu na rubuta har ya buga takardar saboda haka mun ma bayar da wata masallacin ziyara amma insha Allah sati mai zuwa an ban manta ba kan to da suna ajiye wasu na a kawo su na araba sai an buga an yi manya musamman ko malam Muhammad da kuke da asibiti duka akwai manya da aka yi wanda ba ya ko ba manya wanda sai a raba wa mutane insha Allah Allah ya dace da mu duk wanda suke mana wasiya da addu'a Allah ka biya musu bukatun su musulmi mara ta lafiya gida da asibiti Allah ka ba su lafiya mu da muke da lafiya Allah ka inganta lafiya zaɓi da yake tinkarar mu Allah don sunayen ka kyawawa Allah kar ka ban mu da son zuciyar mu Allah ka zaɓa mana shugabanni na gari Allah maɗaukakin sarki ka ba mu waɗanda za su tausaya mana Allah madaukakin sarki ka bamu wanda suke kaunar mu ba wanda muke so kawai ba muna roƙo ubangiji da sunayen da kyawawa da tsofin da madaukaka masu neman kasar mu da matsala da tashin hankali Allah ka bai da shi kawunan su Allah madaukakin sarki kada ka ba su kwanciyar hankali a zukatun inda ake samun matsaloli gara garuruwan da babu zaman lafiya Allah ka ba su zaman lafiya waɗanda suke addabar su Allah madaukakin sarki ka maganta musu duk waɗanda suke da hannu a cikin wannan lamari Allah madaukakin sarki ka takura musu Allahumma aminna fi awtanina wa aslih himmatana wa lata umurina واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع عبادك يا رب العالمين صل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين سبحان ربك رب العزه عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم آمين.